بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar talata wanda shine yammacin 21 ga watan zulqa'ada shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 21 ga watan Yuni shekarar miladiya ta 2022 wannan shine darasi na 51 insha Allah cikin jerin giddarusa daga littafin Ishratun Nisa'i wallafar al'imamu al-hafiz abu abdurrahman an-nasa'i rahmatullahi alaihi al'imamun nasa'i wanda ya rasu ne a shekara ta ɗari uku da uku bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ware wannan littafi daga asalin littafinsa as-sunan al-kubra ne don bayyana ainihin fiqhun musulunci game da zamantakewa da iyali Allah ya saka mishi da alkhairi to idan ba manta ba za mu tashi ne inda malai yake cewa babu nazaril nisa'i ilal a'ma babun da ke bayani akan hukuncin mata su kalli mutumin da yake makaho shi baya ganin su qala akhbarana yunus ibn abd al-a'la qala akhbarana ibn wahab qala akhbarana yunus an ibn shihab anna bahan مولى أم سلمة حدثته مولى أم سلمة حدثته حدثه أن أن أم سلمة حدثته أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينا نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه وذلك بعد أن أمر بالحجاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبا منه فقلنا يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم afa am yawani antuma alastuma tubsiranihi qala abu abdurrahman ma na'lamu ahadan rawa anna bahana ghayra az-zuhuri wannan hadisi al-imamu abu abdurrahman an-nasai ya ruwaito shi ne ta hanyar malamin sa ainihin wato Yunus ibn Abdul A'la Abu Musa as-Sadafi kenan an ji hadisin shi da yawa a baya shi kuma yace akhbarana ibn Wahab wato Abdullahi dan Wahab dan Muslim al-Fihri shi kuma ya ce kala akhbarana yunus yunus huwa ibnu yazida al-aili kenan an ibnu shahabin daga muhammad ibnu shahabin zuhri daga nabahana wannan bararren bawa na sayyidatina ummu salama radiyallahu anha cewa ta baiwa shi wannan bararren bawan nata labari ita ummu salama cewa annaha cewa ita din kanat inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata rana suna zaune a gun manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fa baina nahnu indahu to muna zaune a gun annabi din sallallahu alaihi sallama aqbala ibnu ummi maktumin sai ga sahabun nan makahon nan ibnu ummi maktumin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake girmama shi yana ce mashi marhaban biman atabani rabbi bi sababi madalla da wanda barka da zuwa ya kai wanda Allah ya muni tankiya a kansa saboda saukar abin nan wato abasa wa tawalla fadakhala alai wannan dattijan makahu radiyallahu anhu ya shiga inda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake wa dhalika ba'da an umira bil hijab bayan wato an saukar da ayoyi da suka ce a yi wa mata kulli shine ma'anar hijabi wa karna fi buyutukuna da ire-irensu فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su ummu salama ihtajiba minhu ku sha makance ku shiga cikin gida fa qulna muka ce ya rasulullah haba ya manzo Allah alaysa huwa a'ma to ba makaho bane shi la yubsiruna shi ai baya ganin mu wala ya arifuna bai san mu ba fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce afa am yawani antuma to ku din makafi ne alastu ma tubsiranihi ku ba kwa ganin sa to kaga yanzu wannan dalili ne akan ba daidai bane mace ta kallon maza kenan kamar yadda aka hana maza kallon mata haka aka hana mata kallon maza sai dai malamai sun wasu sun dauki wannan suka ce to yana nufin taharimi mutlaki wasu kuma suka keɓance shi da sai inda aka sami ainihin wato tsoron fitina saboda wancan hadisi na Aisha da muka ji a baya na Habashawa da suka zo suna wasa a masallaci waɗanda suka ce haramun ne kai tsaye sun faɗi banda aya ta wakar na fibi tukunna da ire-irensu sun faɗi kuma wannan magana amma dai abin da yake mafi inganci shine ya halasta mace ta ga maza a bayan sun sa sutura kuma ba a tsoron wata fitina babu laifi ya halasta amma asali kamewa shine yafi da kau da kai da gintse idanu kamar da Allah ya ce wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin al-Imam Suyuti yana cewa wannan kallon da ma Aisha ta yi Habashawa ai shi ma ya faru ne a shekara ta bakwai dan haka Aisha lokacin kuma shekara ta kama goma sha shida a duniya da haka mace ce cikakkiya kuma hakan ya faru bayan ainihin wato ayoyin hijabi sun sauka ne da yana nuna halascin mace ta kalli maza a cikin taro ko wani abu makamancin haka sannan kuma da dalilin cewa suna zuwa sallah masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma maza ma na zuwa ana ganin juna sai dai abinda aya ta faɗa shine ya gududna min absarihin su ma maza ya guddu min absarihin sannan za mu ga cewa mata tun daga zamanin sahabbai har zuwa yanzu sun ci gaba da fita zuwa masallaci zuwa kasuwa da tafiye-tafiye amma dai da suturar su ta mutunci da hijabin su da niqabin su da kamewar su suna masu bin gefen hanya to wannan duka babu laifi amma abin da yake da laifi shine irin wannan sakaci da ake yi da cakuɗeɗeniya da rashin mutunci da tsaraici da da da, da fita da sutura mai jan hankali da sanya turare da tsayawa ma ai magana da mazan da cakuɗeɗeniya da su da rashin sanin darajar kai to waɗannan duka haramun ne ƙofofi ne na ɓarna abubuwa ne na aran al'adun da ba namu ba da sauransu qala abu abdurrahman ma na'lamu ahadan rawa anna bahana ghayra zuhri yace ba mu san wani wanda yake riwaya daga nabahana ba in ba ainihin zuhri ba zuhri ko fika ne dan yana da irin waɗannan riwayoyi da dama waɗanda ya kaɗaice da su akwai sunoni da yawa mun faɗa a bayan za ku yi tunawa waɗanda zuri ne kaɗai rotu su cikin cikin tabi'ai za su kai guda tamanin kamar da malamai suke faɗa wannan hadisi banda limamu nasai abu dawud ma ya roto shi da tirmidhi hadisi ne hasan insha Allah qala akhbarani abdurrahman ibnu abdullah ibn abd al-hakam قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا نافع ابن يزيد قال حدثني أقيل قال أخبرني ابن شهاب أن بهانا مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وميمونة جالستان فجلس فاستأذن عليه ابن أم مكتوم الأعمى فقال اهتجب منه قلنا يا رسول الله أليس بأعمى لا يبصرنا قال فأنتما لا تبصرانه wannan kuma tace riwaya al-Imam Abu Dawud da ila yau da Baihaqi da Tabarani a cikin Mu'jamul Kabir dinsa wanda shi ma isnadi ne kikkiawa al-Imam An-Nasa'i ya ruwaito shi ta hanyar Malam Abdurrahman dan Abdullahi dan Hakam shi kuma yace daga Sa'id ibn Abi Maryam wato Sa'id ibn al-Hakam ibn Muhammad kenan shi kuma yace haddathana Nafi ibn ibn Yazid Nafi ibn Yazid yana ma da riwaya a cikin sahih Muslim shi wannan da Tirmidhi da Nasa'i din da Ibn Majah ya rushe kata 68 Imam al-Bukhari ma ya rawaito da hadisin shi mu'allaka shi kuma yace haddathani Uqayl ya'ni Ibn Khalid Uqayl ibn Khalid shine ɗalibin Ibn Shahabin a wannan riwaya wato wannan mutaba'a ce kenan ga ainihin Yunus ibn Yazid al-Aili wanda ke riwaya a a riwaya da muka ji ta baya daga daga Ibn Shahabin wannan kuma daga Uqayl huwa Ibn Khalid قال يتي أخبرنا ابن شهاب أن بهانا بدي إسناد ني زواج أم سلمة تكي تشيوا دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وميمونة جالسة وترانا من الله صلى الله عليه وسلم يشغو muna zaune da ni da maimuna ni da kishiyata kenan maimuna ko shi mata suna zama wuri guda mijinsu ɗaya ba matsala bane fajalasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna fasta'adana alaihi ibn ummi maktumin al-a'ma sai ibnu ummu maktumin ya nemi yana so ya shigo fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ihtajiba minhu to ku buya ku shiga cikin gida qulna ya rasulullah muka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaysa bi a'ma la yusiruna ta nake makaho ne baya ganin mu qala nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa antuma la tubsirani to ku din ba kwa ganin shi ne ta nake ku kuna ganin sa wannan dai riwaya ce irin waccan ta baya don haka abin da za a fita da shi shine al'aslu game da wannan shine kamewa da ainihin wato rintsa ido da kuma ɗaukan matakai na na kawo na gintse ƙofar ɓarna amma idan larura ta kama bukata ta tsananta to ba za a hana ba aslan amma dai abin abin abin nan ne wato ai taka tsantsan saboda kada a fada cikin sawarwariya insha Allah wannan shine abin da za a fitar daga wannan ainihin wato babi ina fata mun gane wannan sai malam yace bab ga wani babi wad'ul mar'ati thiyabaha indal a'ma mace ta cire lullubinta a wurin makaho siyabuha nan yana nufin wato cikakkiyar sutura ta zama kamar ta sa kayan zaman gida kawai ba shi ta saka hijabi da safa hannu da safar kafa da niqabi da wane ne da wane ne ko kamar ta saka rigarta jallabiyarta ko atamfarta ko dai wani sutura kamar na zaman cikin gida ina fata muna ganewa قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عمران ابن أبي أنس عن أبي سلمة قال سألت سألت فاطمة ابنة قيس فأخبرتني أن زوجها المخزومي طلقها فأبى أن ينفق عليها فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك فاذهبي فانتقلي إلى ابن أم مكتوم فكوني عنده فإنه رجل أعمى تدئين ثيابك عنده wannan riwaya abin nan daga Qutaybah dan Sa'id al-Balkhi babban malamin nan zuwa ga Al-Layth ibn Sa'd al-Misri babban malami shi ma shi kuma yace ana Imran ibn Abi Anas daga Imran ibn Abi Anas al-Makki wanda shi wannan murike akwai maganganu da yawa akan shi al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi sun fitar mai da hadisi kwaya daya Ibn Hibbana ya ambace shi a cikin Fiqat amma al-Imam Abu Abdullah al-Bukhari yana fara a cikin at-tarikh din shi yana cewa munkaru to shike riwaya daga daga ainihin Abi Salama ana Abi Salama qala Abu Salama yace sa'altu Fatimata ibnata Qais na tambayi wannan mata sahabiya Fatima bintu Qais radiyallahu anha wannan hadisi yana cikin sahih Muslim da muwadda ta Imam Malik yace a a a ya tambaye ta yace mata fa akhbaratni sai ta bani labari anna zawja al makhzumi cewa mijin nan mijinta al makhzumi mijin nata shine zamu ji shi hadisi na gaba Abu Amr Hafs ibn al Mughira Hafs ibn al Mughira al makhzumi shine shine mijin nata tallaqaha ya mata saki na ƙarshe saki na uku fa aba an yunfika alaiha sai ce to ba zai dinga bata kudin abinci ba tunda saki ya kare babu komai faja'at ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai ta zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaratu ta ga mu sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam matsalarta ma'ana babu laifi mace ta kai kara gurin malami gurin shugaba gurin limami idan akwai matsala dan a warware wannan baya nuna cin mutunci ko cin zarafi ba daidai bane da zara an kai mutun kara sai ya dauka wai fasara wannan a matsayin cewa an ci mutuncin shi ya danganta ga me yasa aka kai kara ne da aka kai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ainihin koke sai annabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarathu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la nafaqata laki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gaskiya ne ba ki da ainihin nafaka kuma wannan yana nuni zuwa ga ba dole ne wanda ya fara kawo ƙara ya zama shi yake da gaskiya ba mutum na iya fara kawo ƙara idan aka bincika ya zama kuma ba shi ke da gaskiya ba hala bai fahimci abin bane ko kuma kamar da hadisi yake fara da za a baiwa mutane ababen da suke da'awa to da an bar su abubuwa da dama wanda ba haƙƙinsu ba mace wanda aka mata saki na uku wanda aure ya mutu gaba ɗaya to ba ta da nafaka a gun mijinta ba ta da komai ina fata muna gane wannan to ma an ba ta dai sai dai min babil ikram wato girmamawa da kuma falala amma ba wai dan ta, cancanta ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ai ba ki da komai dan haka ba ma ki da sukuna fadhhabi fantakili ila ibn ummi maktumin to ki bar gidan mamijin naki ki koma gidan wani cousin ɗinta ne shi wannan dattijon sahabi Nabi sallallahu alaihi wasallam yace ki kuma gun dan baffanki ibnu ummu maktumin fa innahu rajulun a'ma shi mutun ne wanda yake makahu tadina thiyabaki inda wato sai ya ki saki ainihin saki tufaki wannan nuna wato ashe abinda zaka ga mutun tare da shi na wata larura sai ya zama mishi falala yanzu kaga sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ya bada zabi a kansa saboda dan uwanta ne ko makaho ne babu wani shayi akan su ga juna ko ta ganshi kai za a ce ko tunda shi baya ma ganinta eh to wannan hadisi kamar da muka ambata Imam Muslim shi ma ya, ya ma ruwaito shi kuma zaka ga Nawawi yayi magana akai da batu akan sakin ma na nawani dan ya zo a wata riwaya kamar da zamu zo mu ji a gaba din nan cewa mijinta ya sake ta saki uku a wata riwaya kuma ya zo cewa annahu tallaqaha salasa ya mata saki uku kaman saki uku a kalma daya a wata riwaya annahu tallaqaha albatta ya sake ta saki na gaba daya a wata riwaya kuma tallaqaha akhira salasi tatliqati ya mata saki na uku na ƙarshe tallaqaha talqatan kanat baqiyat min talaqiha wata riwaya kuma aka ce ya mata saki ya karar da sakin da ke ya karar da igiyar da ta rage mata za ka malamai suke ta tattaunawa akan batu na wannan na mace wadda aka saka saki na ƙarshe me ya haƙƙinta shin za a bata an abinci da wurin kwana ko ba za a bata ba tun cikin sahabbai akwai sayyidina Umar dan Khattab da shi da waninsa a cikin kuma malamai na baya irin su Abu Hanifa da waninsu suka ce tana da sukuna tana da nafaka amma Imam Muhammad ibn Hanbal da shi da wasu malamai kamar da ke mazhabai Abdullahi dan Abbas cewa ba ta da sukuna ba ta da nafaka Imam Malik da Shafi'i kuma suka ce za a yi mata za a bata ci da sha da wurin za a bata wurin kwana amma ban da ci da sha ta ciyar da abin nan ɗinta saboda an ce ku kirga idda ku wa ahsul idda turate idda a gidanka amma ba za ka bata abinci ba da dai maganganu da malamai suka yi suna da tsayi a abin nan a cikin masail da aka yi kowa ya kafa hujja da abin da yake ganin wato shine yafi ba mahallin da za a ta kwararo waɗannan dalilan ba ne ina fata mun gane wannan malam ya ce akhbarana amr ibn ali wato al-fallas kenan amr ibn ali ibn bahr al-fallas qala hadathana abdurrahman abdurrahman ya'ni ibn mahdi قال حدثنا سفيان daga malam Sufyan dan Uyayna kenan an Abi Bakr ibn Abi Jaham قال سمعت فاطمة بنت قيس ناجي فاطمة ار قيس ita din ce dai waccan dai ɗaya daga cikin mataye ne abin nan wato na sahabbai ana ce mata Fatima ibn Qais nil Fihriya قالت take cewa arsala ilayya zawji Abu Amr ibn Hafs ibn Mughira ibn al-Mughira Abu Amr ibn Hafs ibn al-Mughira ya aiko min da Ayyash ibn Abi Rabi'a ya aiko da Ayyash dan Abu Rabi'a ya kawo mini sako bi talaki cewa ya sake ni wa arsala ilayya bi khamsati asu'in asu ishairin ya aiko mini kuma da sa'i biyar na sha'iri wa khamsati asu'in min tawr da sa'i biyar na, na, na ainihin wato a a a abin nan dabino fa qultu mali ghayru hadha wala a ataddu fi baitukum tace a ni abinda nake bukata ba wannan bane kuma ba zan yi idda a gidanku ba a wata riwaya an ba da labarin cewa ta yi ta tsawuli ma mutanen gidan ma irin dai kamar yadda mata suka saba an aure ya mutu to zaka ji maganganu marasa daɗi da rashin haƙuri da da fita daga zarafi na na na, na dattaku da sauransu kala yace la tace aiko babu abin da za a ƙara miki fashaddadat alayya fashaddatu alayya sai bi nan ganin sai dauke kaya na saka kuma ataitu nabi sallallahu alaihi wasallam shikenan ta tafi ba ba jinkiri ta kaiwa nabi sallallahu alaihi wasallam ƙara fa kale yace kam tala kam tallakaki saki nawa miki qultu nace salasan saki uku kala sadaka nabi sallallahu alaihi wasallam yace to gaskiya ya faɗa walaysa laki nafaqatun baki da wani faka da ita di fi bait ibn ammiki ibn ummi maktum ki je ki yi idda a gidan dan babban ki ibn ummi maktum fa innahu darirun darirul basari tulqina thiyabaki anki shi makaho ne baya gani zaki iya cire kayanki Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata fa idan qadat iddatuki fa azinnani idan inda ki ta kare to sai ki gaya mana halin da ake ciki ki sanar shi ni tace fakhatabani khuttabun bayan da idata ta kare na ga Annabi sallallahu alaihi wasallam nace mishi kuma har wani da wani da wani sun zo neman aure na fakhatabani khuttabun wasu masu neman aure zawarawa sun zo wuri na minhum daga cikin su akwai Muawiya Muawiya dan Abu Sufyan wa Abu Jahmi da Abu Jahmi رضي الله عنهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma muawiyatu taribun khafiful hali to muawiya dai matalauci ne taribun mai hannu da datti wato bai da kuɗi eh kali khafiful hali bai da hali sosai ma'ana ba daidai bane mace ta a ba ta shawara ta auri wanda kwata kwata bai daidai bai rike ta kenan ko eh sai ta samu wanda yake yana da abin da zai bata a lokacin yana da halin da zai ce da ita ba wai kuma an ce sai Uh, attajiri babba ko mai kuɗi wanda kuɗi sun ishe shi ba a'a wanda dai zai iya zai iya mata hidimar da ake bukata miji yayi to wannan shine abin da ya kamata a kalla shine abin da ya kamata a kalla uh, wanda zai iya riƙe ta iya ci da ita kaga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin kula da wannan anan yace mata wa abul jahmi yadribun nisaa shi kuma abul jahmi yana dukan mata au fihi shiddatun alal nisa'i ko yace mutum ne mai tsanani zaman aure karkashin shi yana da wahala wannan malamai suna hujja da shi akan cewa dukan mata ba daidai bane kuma an san mutum yana dukan mata kamar da makaranta a baya duk da asali an halasta amma baya baya daga cikin zababbun halayen mazaje a samu namiji mai dukan mata ba ba zaɓen hali bane hali ne na na ƙasa na, na wanda yake ya zaɓi ƙasƙanci bai zaɓi falala ba kuma aka san mutum yana dukan mace to kaga bai da gaske da za a fifita su wajen ba da aure yana da gaske da za a nuna a'a yana da hali mara kyau ba za a ba shi ba kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada shawara anan sannan kuma babu laifi kenan ku kuma ka ce wajibi ne idan an zo neman aure an tambaye ka game da mutum ka faɗa abin da ka sani na halin shi wanda ke da alaƙa da aure kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abin da ke da alaƙa da tattalin arziki ta fuskar Muawiya ya faɗa kuma abin da ke da alaƙa da hali na rashin haƙuri da saurin hannu ta fuskar Abu Jahab to da abin da ke da alaƙa da zamantakewa aure misali aure saki misali yawan rena sirkai kin ba da abinci rashin abin nan mutunta diya ko kin biya wa kuɗin makaranta da sauransu da abin da aka san yana da alaka da zamantakewa aure to wajibi ne ka faɗa wani abu kuma can da ba dole sai ka faɗa ba faɗan shi na iya zama maka gulmama ina fata mun gane wannan wa fihi shiddatun alal nisa aw fihi shiddatun alal aka ce yana da tsanani game da mata walakin alayki bi usamata bin zaidin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ina horanki da usama aw qala ko kuma ya ce mata ankihi usamata bin zaidin ki dai auri usamata dan zaid to da yake irin arziki ce diya albarka ta ji wannan magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta auri Usama kuma an ba da labari cewa auren su yayi albarka kwarai yana da kuci daga cikin abin da ya kamata kuma a fahimta anan har ila yau shine idan kika je neman shawara a gun wani malami ko wani babba game da wata mas'ala aure ya baki shawara to ki bi shawarar shi iyaye da dattawa da shugabanni da wanda suke sun fi ka dadewa a duniya idan suka baka shawara to abin da yafi dacewa shine ku bi musamman ku mata ba kwa son bin shawarar da ake baku kun fi son ku bi abin da ranku ya raya muku abin da kuke ganin daidai ne kuda daga baya za ku zo kuna nadama idan so ya riga ya rufe muku ido to ba kwa ji ba kwa gani Allah Allah ya kyauta eh Allah shi kyauta abin da yake so ku zama kuna da hangen nesa kuna da tunani kuna bin rayuwa sannu sannu ina fata kuna ganewa babu dukhulil mukhannafi ala nisa'i وذكر الاختلاف على عروة في الخبر في ذلك باب دake bayani akan batun wato hana dan daudu shine al-muhannas mai maganan mata mai tafiyan mata mai yin salon rayuwa irin ta mata ɗan daudu haramun ne abu suna shiga cikin gidajen mutane kai ba ma a so a gansa a unguwa don mutane ne wanda suke masu kawo barna masu kawo fitsara masu kawo su ba maza ba su ba mata ba kaga za su zama suna da matsala game da maza suna da matsala game da mata ana ganin su kamar ba maza ba suna shiga cikin mata alhalin ko maza ne maza ne a biologically maza ne za su iya kuma duk abin da maza suke sannan kuma su sun ki shiga cikin maza ƴan uwansu da haka maza ƴan uwansu na jin haushin su suna kyamar su nan kuma suna shiga suna zige ƴan matan mutane suna musu abin nan kwarkwasa suna kai musu labarai na banza da makamanta abubuwa ire-iren waɗannan قال أخبرني محمد ابن آدم عن عبد عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها في ال... وفي البيت مخنث فقال المخنث لأخي أم سلمة عبد الله بن أبي أمية إن فتح الله عليكم الطائف غدا فإني أدلك على بنت غيلانة فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكم wannan riwaya ta farko da mala ya kawo dama kun ji ya ce zai kawo kamar da ya saba zai kawo sabanin da aka yi game da ainihin wato abin nan riwaya yace daga Muhammad ibn Adam ibn Sulaiman al-Misisi wanda Imam Abu Dawud da Nasa'i suka da hadisin shi har shekara 250 qala da sana Abda ya ibn Sulaiman Abda ibn Sulaiman shine malamin sa an Hisham daga Hisham an abihi daga baban shi Urwatu dan Zubair kin to wannan riwaya duk inda ta zagayo za ga riwaya ce daga Urwa dan Zubair to kaga wannan riwaya ta farko ita ce daga ainihin Hisham dan sa kenan yace an ummi salama anna nabi sallallahu alaihi wasallam kana indaha nabi sallallahu alaihi wasallam yana gun ummu salama wa fil baiti mukhannasun ashe wani dan daudu ya shigo gidan an yi magana a baya akan sa in zamu iya tunawa wanda aka ce sunan shi ko height ko za ku iya tunawa to wannan dan daudu ya shigo shikenan haka yana kwarkwasar sa yana tambelen sa yana magana shi ta yan daudu sai yake magana da dan uwan ummu salama yana ce mishi ai wa abdullahi dan abi umayya kenan yace in fataha Allahu alaikum at-ta'ifa gadan ana lokacin za a je ainihin wato ta'if za a je jihadi da sauransu nabi sallallahu alaihi wasallama yana da shirin zuwa jihadi to shi shi wannan yabo yana magana yana cewa a wata riwaya an ce Abdurrahman ne dan Abubakar yake masa magana ta yu ya faɗa wa dukkanin su a wannan magana sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa yake sai wannan afwan sai wannan abin nan wannan wannan mutumi mai muhannafi sai yake cewa idan kuka ci da'ifa gobe wane yana cewa Abdullahi dan Abi Umayya zan nuna maka wata budurwa ai na san ta a da'ifa ita cewa ce fa inni adulluka ala binti ghailan zan nuna maka bintu ghailan badiya kenan bintu ghailan wadda sahabiya ce ta musulunta daga baya badiya bintu ghailan as-saqafiyya eh badiya bintu ghailan as-saqafiyya ta musulunta daga baya sahabiya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace zan nuna maka ita fa innaha tuqbilu bi arba'in wa tudbiru bi thamanin in ta zo wucewa gabanta fuskarta in ta zo wucewa zaka ga abubuwa guda hudu baya kuma zaka ga takwas wato kinaya akan mafatin abubuwan da ke jikinta watakila da suke jan hankalin namiji kaga shi da gaske hayin shi namiji ne tunda har ya san me zai gani a jikin mace ya suranta har yana sanya wani kwadaitar da shi a cewa zai ganta kuma za ta burki ta bashi sha'awa to irin wannan magana ta banza da yake a cikin matan mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yana jiyo shi fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulanna haula'i alaikum kada waɗannan sake shigowa inda kuke Nabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka kore su ba gaba ɗaya daga daga ma ainihin Madina. Wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim. Al-Imam Malik ma ya fito shi da da Imam Abu Abdul nan Al-Imam Al-Baihaqi da Surwaitu. Eh duka Surwaitu. Annabi sallallahu alaihi wasallam har ya faɗa su sai tinkiya yana cewa kada wani kada wani irin su ya saki shigowa cikin gidajen matan aure kar a saki kar a sake barin wani ya shiga duk aka kore su in fact da ƙarshe ma koran su aka yi daga garin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah fushin Allah ya tsananta akan mutumin da ke canza halittarsa yana koma irin maganan mace ko mace ta dinga komawa maganan maganan ainihin namiji shi wannan haiti din kamar da aka ce asalin shi bararren bawa ne ga wannan mutumin ga wannan Abdullahi dan Abi Umayya bararren bawa ne gare shi ba wai dan gito da haka shi sai mai gidan shi ya shigo da shi shi kuma ya zo da shi ne wajen ‘yar uwarsa, wataƙila ya rako shi, ya rako shi ko yana ɗauke mai da kaya, kuma suna tafa yana mashi magana, shi ne har ya samu halin shiga gida Annabi sallallahu alaihi wasallam. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan magana ya ce to kada ya ƙara shigowa. Daga ƙarshe Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su bar garin Madina su daina zuwa irin wannan wajen. Akwai riwayar da take cikin Bukhari Annabi yake ce musu la yadkhulanna hadha alaikum ya ce kada wanda ya ƙara shigowa ma'ana ya faɗa sosai ya faɗa sosai ce kada na ƙara ganin irin wannan mutanen su shigo gida to abinda ake so kenan kai namiji ka zama kana da istiƙama akan gidanka da iyalanka da kula da mai suke ciki kar ka bari kawai a ta tambele ana ana tara maza da mata ko gidanka ya zama dabar taruwan wasu wanda ba mutanen kirki ba baƙi kala daban-daban za ka ga wasu masu gidan babu ruwansu samari ma 'yan makwabta su shigo su zauna a falo a kawo musu abinci kunna musu TV yaran gida da 'yan mata ko da matan aure ma duk a zo a tare a tsakar gida ana fira ana raha zai zo ya gani kawai sai dai ya wuce kuma shi a ce sannu baban Kasumu kawai ya wuce abin shi sannu baban Nafisa ya wuce kawai bai damu ma me ke faruwa ba to irin waɗannan wata rana su suke zama kawalai da suke lalata mutane iyali ko su sa musu mummunan tunani ko kuma wani ma ya kai ga yin alfasha da wasu cikin mutanen gidan ko ya koya musu hanyoyi na bata iri daban-daban Allah shi kyauta qala akhbarana nuhu ibnu habib an ibrahim ibn khalid yace wannan riwaya daga nuh ibnu habib al-qaumasi kenan wanda ya da hadisi a cikin sunan Abi Dawud da Nasa'i yar shekatar 42 haddasana yace an Ibrahim ibn Khalid as-Sun'ani kenan Ar-Rabah ibn Yazid an Ma'mar wannan riwaya ta biyu kenan daga Ma'mar mun ji waccan daga Hisham daga babansa wannan kuma daga Ma'mar daga Zuhri to kaga riwayar Zuhri kenan yanzu da Hisham da Zuhri su suka ruwaito su biyun nan yanzu zamu ji ta gaba har ila yau daga zuri din zamu ji tashi shi kanshi ma'amar yanzu ma'amar daga zuhuri afon bayan ga zuhuri zamu zo mu ji ta abin nan ta ta ta Hamad ita ce wata ke da matsala za a zo a ji ta bayan wannan da guda ɗaya Hamad dan Salama to zuhuri daga Urwa an Aisha kaga daga Aisha waccan daga Ummu Salama wannan kuma daga Aisha kala tace da kala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idha mukhannathun inda ba'd nisa'i Nabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo sai ga wani wanda yake wato dan Daudu a wajen wata daga cikin matan shi kamar yadda muka ambata dan uwanta ne yazo tare da mararrabawan shi wa kanu ya'udunahu min ghairi ulil irbati ana kallon shi kamar irin wani wanda bai san mata ba wato kamar yadda aka ce yara gairi ulil irbati min rijali maza wanda ba su da kwadayin mata ba su san komai game da mata ba to haka ake kallon shi fasami itu fasami ahun nabi sallallahu alaihi wasallama wa huwa yaqulu amma sai annabi sallallahu alaihi wasallama ji yana cewa innaha idza aqbalat aqbalat bi arba'in wa idza adbarat arbarat bi samani yace ai wallahi in tana tafiya zaka ga kaza irin tafiya yana kwatanta ne tafiya ta ta sha'awa da ake gani a jikin diya mace tana wucewa da abu hudu bayan ta kuma guda takwas yace yan'utu yan'atu imra'atan yana siffanta wata mata ita ce da wata aliya din badiya ko yana siffanta badiya na'am fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam ala ara hadha ya'lamu ma hahuna la yadkhulanna alaikum fahajbuhu ce wannan da kuke gani fa ya san da abin da yake fa kar ku dauka wai bai sa abin da yake ba yana sanin kuna mishi kallon buri yana muku kallon aiba to kai saki shigowa gidan nan wanda ita ce riwaya ainihin wato bin az-zuhri daga Aisha mun ji wacce riwaya ta baya ce riwayan Hisham shi kuma yace daga wane shi kuma daga Ummu Salama daga Zainab daga Ummu Salama Hisham daga babansa daga Ummu Salama nan kuma Zuhri daga baban Hisham din daga daga Ummu Salama daga Urwa daga Ummu daga Aisha amin قال أخبرنا محمد ابن يحيى بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق دجمال عبد الرزاق الصنعاني قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رجل يتشي ونمتن يا كسنشي يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ينا شبوا جدا ما تم من الله صلى الله عليه وسلم مخنث دندوجني فكانوا يؤدونه من غير أولي الإربة سنا كلن شي كما بي سان كومي game da al'amarin mata ba fadakhala annabi sallallahu alaihi wasallama wa huwa inda ba'd nisa'ihi sai wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo wannan dan daudi na zauna a wani waje cikin wajejen da mata suke zama wa huwa yan'atu imra'atan yana siffanta wata mata fa qala innaha idza aqbalat aqbalat bi arba'in wa idza adbarat adbarat bi arba' bi thaman fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam ala ara hadha ya'lamu ma hahuna la yadkhulanna alaikum fahajuhu kar ya sake shigowa gidan nan wannan ma riwayan al-Imam Abu Dawud ce da Ahmad da Ibn Hibban qala akhbarani Hilal ibn al-Ala malan Hilal dan Ala Abu Hilal bin bin Abu Hilal ibn al-Ala ibn Hilal amin Abu Umar al-Bahili wanda ya rusu ka 280 shine da wannan riwaya qala yace hadathana al-Hajjaj ibn al-Minhal al-Anmati al-Basri rasuwarsa ɗari biyu da goma sha bakwai kala ya ce haddasana hamad ibn salama to wannan mu riƙe riwaya hamad ɗan salama waccan riwayar ma'amar waccan ta can baya ita ce ta ainihin hisham ko waye ɗalibin hisham shine abda ibn sulaiman kaga ga abda ibn sulaiman ga ma'amar ibn rashid nan kuma ga hamad ɗan salama dukkan su daga malamansu to wannan riwaya yanzu ta hamad ibn salama ita ce da zamu ji Imam Nasa'i zai yi ta'aliki akan ta cewa kuskure ce daga Hisham Ahmad dan Salama yace daga Hisham ibn Urwa da daga Urwa daga Umaru dan Abi Salama to kaji kuskura wannan riwaya ta zama daga Umar dan Abu Salama mai hukun daga Ummu Salama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Ummi Salamata wa indaha mukhannasun fa qala ya Abdullah ya Abdullah ibn Abi Umayya mukhannas nan yana cewa malam Abdullahi law qad fatahta ta'ifa idan aka ci nasara akan ɗa'ifa a yaƙi laqad urituka wallahi zan nuna maka badiyata binta ghailana badiya yar ghailan ghailan ibn salama kenan as-sakafi fa inna tuqbilu bi 40 wa tudbiru bi 40 fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu alaikum hada kada wannan ya ƙara shigowa gidan nan qala akhbarana ahmad ibn harb ahmad ibn harb ibn fayruz an-naysaburi abu abdullah shi ya bada wannan hadisi haddasana abu muawiya ya'ani darir kenan shine mai riwaya a wannan riwaya kuma an hishamin an abihi an zainaba an ummi salama kada ta kuma kan ummu salama din yanzu duka riwayan daga ummu salama ne mutum nawa suka hada kan daga ummu salama guda daya shine yake cewa daga umar dan abu salama shine hammadu dan salama kenan دخل علينا رسول عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها اخوها النبي صلى الله عليه وسلم ya shiga take danta dan uwanta na wajen shi Abdullahi wa indaha mukhannasun ga wannan ainihin wato abin nan ishmuda wannan wannan dan daudu wa ya kulu ya Abdullahi in fataha Allahu alaikum at-ta'ifa fa alayka bi ibnati ghailan in dai kuka ci nasara ta'ifa to wallahi din da zakai ka samu ka mallaki wannan baiwa bintu ghailan بادية بنت غيلان فإنها تقبل بأربعين وتدري بثمانين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة لا يدخلن عليك هذا عليك كر وأن يكار شبوة خالفه مالك بن أنس مالك بن أنس يا سابا وأبو معاوية وأن الرواية الحارس بن مسكين قراءة عليه Imam Nasa'i ya ce Haris dan Miskin ya ba mu hadisi ta hanyar karanta masa in kun tana a darasi da ya gabata Uh, mun yi tsokaci akan wannan mas'ala uh, cewa wannan malami alharis ibn miskin alƙalin ƙasar misira ya kasance yana da yana yana yana zaune a majalisar sai mamun sai ya shigo da wata kama da bata mai ba to sai ya kore shi tsammanin sa kaman dan leƙen asiri ne na gwamna da ya kore shi sai mamun sai ya zama yana zama a gefe bayan kofa yana jiyo karatun amma kenan yanzu malam Haris ɗan miskin bai yi niyyar bashi ba amma shi ya yi niyyar karɓa to da haka za ka ga duk inda zai ce ƙuri'a ala al-Haris ibn Miskin wa ana asma'u akhbaran al-Haris ibn Miskin qira'atan alayhi saboda amana irin ta malaman hadisi haka ibnu jama'a ya kawo wannan magana a cikin al-minhalur rawi da kuma ibnu nuqta a cikin at-taqyid li ma'rifati sunani wal masani duk sun faɗi wannan malaman hadisi irin waɗannan na da suna da irin wannan takarar din kamar Imam Malik ne wannan riwayar tashi tace zamu ji yanzu aka ce kana yatahaffadu fil ba'i wat ta'i in tallahi ne ba zai ce billahi ba in billahi ne ba zai ce tallahi ba kamar yadda Zahabi ya ambata a cikin Tazkiyatul Hufazi to suna da irin wannan takaran nan musamman waɗanda ba su yarda da riwaya bil ma'ana ba Allah ya gafarta musu gaba daya to al-Imam an-Nasa'i yake cewa al-Harith ibn Miskin qira'atan alayhi an ibn al-Qasim qala yace akhbarani Maliku wani ita ce riwayar maliku an hisham wanda aka ce khalafahu malikun da muka ji a riwayar nan ta baya ta abu muawiya an an anna anna mukhannasan kana inda ummi salama fa qala li abdullah ibn umayya wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam isma wannan wannan ainihin wato dan daudu yace da Abdullahi dan Abi Umayya Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana ji yace in fataha Allahu alaikum at-ta'if gadan fa ana adulluka ala ibnati ghailana fa inna tuqbilu bi arba'in wa tudbiru bi thamanin fa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulanna alaikum haula kada irin waɗannan su sake shigowa gidan nan qala Abu Abdurrahman Imam Nasa'i yake cewa hadisu Hishamin aula bis sawabi wannan riwaya ta Hisham da tace daga Ummu Salama ita fi dacewa wa Zuhri asbatu fi Urwa min Hisham shi kuma zuhuri ya fi duk sauran ainihin ɗaliban urwa tabbatuwa wa hishamu min al-huffazi hishamu yana daga cikin huffazai da ya kiyaye wannan hadisi wa hadisu hammadi bin salama khata'un hadisin hammadu dan salama da ya ce daga hisham daga babansa maimakon ya ce daga ummu salama sai ce daga umar dan abi salama to wannan adirasa ta hadisiya malamai waɗannan manya-manya malamai shi mamun da sa'i suka ce kuskure ne wahami ne ya same shi ummu salama ce ba umar dan abu salama ba dona ganin bari mu saurara anan saboda kudin lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi